mana sahabban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mazan su da matan su da yaran su suna halartar masallaci ba za ka samu mutum ya zo ba amma ya bar shi a gida wanda wanda yana da kuskuren da ya zama to idan al'ummar musulmi za su mutunta wani shi mun dace da tiyanar mina alama kana a wani abu kaga wanda yake mai tashi zai tashi a abin da mahaifinsa ya saba mai da shi in ma'aiki ya saba zuwa da kanshi masallaci kaga kenan yaron sai tashi ce shi mukallafin jarafin masallaci ana rabe a masallaci an kuma ya zama ko bai saba mai ba za a san masara haka kuma kuma wakilan masallatai ya kamata su san cewa shi masallaci wuri ne wanda kowa yana gare shi matsar da yaro yana da rushe da dashi to kawai a bar shi shi ma ya halarci masallaci na zauna su ma amma ne ba sa ji da nan haka kuma mata kuma mata suna da su ma a bar su ma a kawai wannan shi da zuriya wasu kuna kuma za ka ga suna shagaltuwa da wannan in har ba a yi kokarin halarto da yara masallatai ba to kaga ba za a iya hana su ba kuma zuwa gurare wanda suke na zaman da bai dace ba a hadisi na ibn umar ade ita wannan kissa shi kuma sai ce hatara kada fil masjid hatara kada na fil masjid sun masjid qazna har muka dan yi barci masallaci kuma sai muka farka haka ibn abbas shi ma makamacin wannan kenan har sai da ya zamanto kenan lokaci ya tafi saboda haka fa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi fito fa qala li ahli almasjid sai ga ma wanda suka halarto ma yantaziruha babu wanda yake jiran wannan sallah ahadun wani ɗaya min ahalil ardi daga mutanen da suke ban ƙasa khairuhu in ba ku ba saboda kenan mi addinin musulunci bai bazu ba a sauran garura waɗanda suke ba madina ba ko dai saboda a wannan lokacin wannan masallacin shi kaɗai ne ake sallah ko kuma ragowar mutane ba kan addinin ba suke saboda haka shi yasa sai ce a duniya babu waɗanda suke jiran wannan sallah in ba ku ba wannan hadisi me yake nuna fadlan kenan jiran sallah ta lisha a cikin shi zamu ga akwai fadlana intizarul isha kenan fadlana jiran sallar lisha ma'ana mutum ya zo yana kira wannan ba da yi bane musamman ma kana ambatan Allah ko kana sauraron wani darussa ko wani abu ko karatun alkur'ani ko ka dau musafi ka dinga muraja wannan alkhairi ne sai kuma babe na a ƙarƙashin shi ne ko wannan imam bukhari ya fitar da shi ne a babun nawa muqabbal al-isha liman guliba haka muslim ma ya fitar da shi ana bi musa al-ash'ari abdullah ibn qais radiyallahu ta'ala anhu qala كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بطحان والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي وله بعض الشغل في بعض أمري فأتم بالصلاة حتى بهر الليل ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم فلما قضى صلاة قال لمن حضر أنا أرسلكم أبشروا إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم أو قال ما صلى هذه الساعة أحد غيركم لا يدري أي الكلمتين قال قال أبو موسى فرجعنا فرحا بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم Abdullahi bin Qais Allah ƙara yarda a gare shi ya ce kuntu wa ashabi na kasance da ni da ashabi abokanai na alladina qadimu ma'i fi safina nuzulan wanda suka gabato tare da ni a jirgin ruwa nuzulan muna masu sabka ma'ana muna masu sabkowa nuzulan jam'i na nazir kenan kamar shuhudan shahid kenan muna masu halartawa muna masu sabkowa fi baqi'i butuhan a gurin da ake ce ma baqi'i butuhan wani daji ne daga dazuzzuka waɗanda suke na madina saboda haka mun kasance mun sabka a wannan mahalli wannan bi sallallahu alaihi wasallam annab sallallahu alaihi a lokacin bil madina a madina kenan sai muka sabka a wani ɗan daji wanda yake dab da madina kenan wani yanki wanda yake gehen madina a lokacin da muka zo a shekara ta bakwai da hijirar mazala salasalam a nan salasa yana madina mu kuma yi muka yada zango kenan a wani daji gefen madina fakana ya tanawabu nabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance waɗannan abokanai nawa suna kai goman zuwa gurin manzo Allah sallallahu salatul isha sallal isha kullu laila nafar min kowane dare akan samu waɗansu mazaje nafar daga uku kenan zuwa goma sai su yi tawaga sai su je su sallar isha gurin manzo Allah sallallahu alaihi kaga yana daga ni'imar da Allah subhanahu wata'ala ya yi mana yaɗuwar masallatai ya zamanto ko ina ga masallatai nan ba ka da wani uzurin ka ce kenan ka yi sallah a gida so da duk inda za ka samu dab da akwai masallaci amma wancan lokaci za ka samu wani a ƙauyen nasu sai ya tashi ya yi tahiya ya yi tattaki zai je halarci masallaci hatta da ma a yau za ka ga mutanen ƙauyuka akwai ƙauyen da za ka samu wasu basu da masallaci wasu kuma akwai masallacin amma masu zauwa masallacin ba su wuce ɗaya biyu ba to amma kai cikin gari kana da fadila za ka iya zauwa masallaci a samu sahu uku sahu hudu wanda kuma duk lokacin da aka samu dandazon jama'a to kuma lada yana karuwa salatun rajul kenan ma'a rajul azkamin salatihi ma'a rajulin azkamin salatihi ma'a rajul wanda za ka yi kai da mutum biya wanda za ka yi kubi kawai duk lokacin da za a samu yawaito jama'a to kuma ita ce afadar to kaga a gari akwai wannan fadila ɗin shi yasa kana iya fifita wani masallaci zuwa wani masallaci ko da wannan na suna ne wannan na suna ne in ya zama wancan akwai dandajen jama'a sai in barin wannan kuma zai bayi zuwa ga ta'aqilin wannan to kuma in zai bayi zuwa ga barin shi ma ɗayan kaga abin da yake a raya shi saboda dukkan su dakuna ne na Allah subhanahu wataala saboda haka sai zamanto suna tawaga su je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam وكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منه kowane dare wasu jama'a daga ciki sukan kenan baki bakin zuwa gurin manzo Allah sassa in wannan suka je sai wannan su ji fa wafaqana nabiy sallallahu alaihi wasallam ana wa ashabi ni da abokanai na sai muka yi kamrakatar muka dace muka je gun manzo Allah sallallahu a lokacin da muka yi dacen zuwa walahu ba'du shuguli a lokacin annabi sallallahu alaihi yana da bangaren wani shagaltuwa fi ba'du amri a ɓangaren wani lamari daga lamarin murrin shi kenan ana ba ta sabi fi ba da shuguli ma'ana yana cikin wani al'amari na tajhizil jesh kamar yadda ya zo a cikin mujan na imamu tabarani daga hadisin jabir ya ce fata man nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu ya jinkirta kenan sababin wannan wanda a cikin shi kenan da akwai nuni a bisa cewa jinkirta sallar lisha zuwa wannan lokacin da mazala salasalam ya yi malamai suka ce ba wai ya yi ba ne da gangan tun da kagami ya ce wani ruba da shuguri yana da ɓangaren wani kenan al'amari da yake tattaunawa a kan shi na kenan kimsa rundina haka hadisi na abdullahi bin umar allah ƙarar da gare shi ya ce shagala an halailatan wani dare manzala sassan ya shagaltu daga ta kaga ya ce mi lailatan wani dare daga darare hadita aisha ce a tama bis salati lailatan kenan ya jinkirta sallar lisha wani dare to kaga wannan yana nuna kenan yin hakan da ya zamanto daga sha'anin manzala sallallahu abin da ya lazumta jinkirta ta kenan abin da manzala sallallahu ya lazumta kaddamar da ita a farkon lokacinta shi yasa sai yake cewa lailatan wani dare daga dararai shi yasa hadisin jabir sai yake alƙalanci saboda ya ce kanu ita shi ta ma'u ajala in sun tattaru sai a gabatar da ita da ruwa idan abu tsawo a kara in kuma an samu jinkirinsu to kuma sai zaman to kenan ya jinkirta in da ya kayyade lokaci mutane sun halarta to a kaddamar da ita ya yi a jinkirta ta amma in mutane suna da wani uzuri to kuma abin da ya akhara ta yi a jinkirta ta hatta baharral layl har ya zama to ibaharral layl in tasafa layl dare ya raba ko kuma ma a taurarin dare sun zamanto sun bayyana ko kuma taurarin dare ibahar sun sarƙe wa juna saboda yawan kenan duhu wanda yake na dare kenan kenan ibahar lail mafirin jayin dare ya tafi ko hasken dare ya tafi ruwaya ta musulun daga aisha ta ce hatta zahabat aymatul lail har mafirin jayin dare ya tafi kuma kharaja nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya huto fa salla bihi musu sallah wannan ya nuna tarbiyyar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da maki sallallahu alaihi wasallam wannan annabi sallallahu alaihi wasallam inda ya zama to ya jinkirta kaga babu yanda za su ce ya rasulullah kaza to amma tare da haka duk inda zai zamanto an samu jinkiri na liman irin abeban da za mu ga mafi yawa ana yi na gajan haƙuri wannan kuskure ne bai kamata a ce al'umma musulmi ba suna tsagautuwa a lokacin da suke ɗakin Allah ka dinga ji kana takura alhali kuma zan iya zuwa banki ɗaukan kuɗi na yi lissahi na yi program ɗin minti sha biyar zan yi amma zan iya yin awa uku kaga zan iya yin awa uku kuma wannan ba tare da kada wani ma za ka ga a tsaye kuma wani za ka gama cewa za a rasa sanyi ko wani abu ana ta jifi amma ba za ka gaba ana ta nuna raki da wasu ababe to kaga wannan yana nuna raunin tsoron Allah wanda bai kamata a ce musulmi ba yana mai da lamari na ɗakin Allah mafi alkhairin guri a ban ƙasa amma ka mai da shi gurin da yake kamar kana ɗakin gasa biredi fasalla bihim falamma qada salata da yi da sallah qala liman hadara sai gaya ma waɗanda suka halartu ala rusulukum annab sara sai ce ala rusulukum ku bi asannu sannu ala rusulukum ma'ana ta'annu ku yi sannu sannu abshiru annab sara sai ce ku rike bishara inna min ni'matillahi alaikum yana daga ni'imar Allah gare ku annahu laysa ahadun min an-nas yusalli hadhihi sa'a ghayrukum yana daga ni'imar da Allah ya muku a wannan lokaci babu waɗansu wanda suke yin sallah sai ku ma'ana a wannan sa'ar ku ne kuka kaɗaitu da bautar Allah subhanahu wa ta'ala wannan yana nuna mana fadalan tsayuwa ta da rashi yasa kaga da nan ya mulai ya tafi fici duk wani abu yanzu lokacin da duk bayan Allah sun kwanta lokacin da muryoyi duk sun saddaka lokacin da duk masu bautar Allah sun yi kwance kai kuma haika tsaya yanzu da kuna kun yi cincirin da kuna roƙon Allah ku miliyan dubu ɗari yanzu kawai sai zama ku dubu ne kawai kuke roƙon ka gani da yanzu ku wajen dubu ɗari ne kowanne yake tayi da yanzu kuma ya zama ku ɗan tsararru ne ba ku yi ku ɗari ba ta ga ya nuna ku yanzu wasu keɓantattu ne wasu na musamman ne keɓantattun keɓantattu ne to kaga fadalar tsayuwa dare shi yasa da wahala ka nemi wani abu tsakar dare ka rasa shi da wahala ka nemo na tsakar dare ka rasa shi kumin laila ya haza la allaka tarshidu ila kam talamun lail wa daharu yanfadu ka gani saboda haka ka dage ka jajirce kawai duk in mi kake nema to in ya zama to ka tsayi akan wannan to zaka ga bi layi ta'ala zai zama to mutum ya dace ma wannan ma sallah hadhihi sa'adun ghayrukum babu wani a wannan lokaci da yake sallah in ba ku ba sau da haka manzala salasa ya ce babu wasu wanda suke sallah wannan lokaci suke sallata ta in ba ku ba ya ce ladiri ayyar kalimata ne kala bai san wace kalma ya faɗi ala abu musa ya ce kenan faraja'ana faraha sai muka koma can masaukinmu faraja'ana sai muka koma faraha muna cike da farin ciki bi ma sami ina mai rasulullah sassa sau da abin da muka ci daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a nan yana nuna mana fasalar jinkirta sallar isha saboda yanzu in mutane suna sallar isha karfe takwas kenan duk duniya an tsaye ana tsaye ko kuma yanzu kuka jinkirta ta sha ɗaya kenan yanzu ne yawanci mutane sun yi barci saboda haka kaga wannan yana nuna fadala kenan ta yin wannan da wannan ne kenan malamai suka kawo hujja a bisa fadala na jinkirta isha wanda kuma wannan babu cin karo a cikin gabatar da ita a farkon lokacinta saboda ai kaga jinkirin sallah akwai fadala ta tare da shi wanda zaru salatu ba da sala fadalikum ribat fadalikum ribat inna al malakata inna al malakata tusalli ala ahadikum ma dama fi mahalli alladhi salla fihi ibn battal yace amma wannan wala yasilhu zalika al ana lil a'imma yace amma wannan baya dacewa ga limamai liyanan sallallahu alaihi wasallam amara bi takhfif yace kaga manzala sassa ya umarnin khaffafa sallah yace inna fikum dha'ifa wa dhal haja saboda haka kenan ga limamai masu sallar jam'u barin tatwili kaga kenan a gare su barin barin tsawaitawa rashin intizari ma ya shiga karkashin wannan saboda haka kaga jiranta sai zama da akwai ne nauyayawa gabatar da ita a farkon lokaci to kuma shine a cikin shi kenan akwai abin da yake taftifi amma in kai kaɗai ne kamar kana halin guda gudu kamar ka rasa jam'u to da kai ta akan lokaci wanda suka jinkirta ta in kai kadai ne kenan kai kadai ne ka jinkirta shine abin da ya zamanto yayi haka imam ahmad abu dauda da sa'i duk sun fitar da hadisi na abu sa'id al-khudri yace sallaina ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salat al-atba falam yakhruj hatta madana hawa min shatab al-layl annabi sallallahu alaihi wasallam sai da kusan rabin dare sai ce innan nasa arsalu akhadhu madaji'ahum duk mutane sai sallah sun kama hukunci wannan kuma lan tazalu fi salati man tazartum as-salat amma matkar dai kuna jiran sallah to kamar cikin sallah ne sai ce wala wala ta'fu ta'if ba dan raunin mai rauni ba wa saqamus saqim ba dan rashin lahiya mara lahiya ba wa hajatul haja ba dan buƙatar ma abucin buƙata ba la qartu hadhihi as-salah ila shatr al da na jinkirta ta haɗe zuwa rabin dare hadith ibn abbas yace laula ana shuqqa ala ummati ba dan kare zama na sa ma al'umma ta ba tsanani la amartum an yusallu hadhihi as-salah hakaza da na umarce su sallace ta kamar haka hadithin tirmidhi shi ma na abu huraira manzala sassa ce laula ana shuqqa ala ummati la amartum an yu'akhiru al-isha ila thuluth al-layl aw nisfahu da sai umarce su su yi wannan to kaga wannan ya nuna in kana da ƙarfi ko kuma misali a ce gungunku ne dama kamar ku goma ne ko a wani gurin tafizul qur'an ne da kuke to abin da yi yanzu tun da iyaku ne kuna iya sai ku bar lishan ku sai lokacin da kenan dare ya tafi sai ku yi jadara kenan ko kuna da wani tukurin ku sai ku kaga inda dare ta in kuka sallata kuma kenan sanar sai zame muku abin rufewa saboda haka babu zancen wasu zantuttuka kenan amma in limami ne ana jiranka baka jinkirta baka ce to ai an ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innahu la waqtuha to kaga ya ce to ai laula ana shuqa ala ummati hmm so da haka kenan wanda ya samu yake da karhin jinkirta wannan sai wanda yake da karhin jinkirta sannan barci ba zai rinjaye shi ba sannan ba zai zama to ba an takura ma mamu to a haƙƙin wannan yadi in ya tsakaninku ne kuka yi masana a haƙƙin wannan yadi wannan kuma shine mafi yawan abin da kenan malamai na hadisi suka tafi akan wannan qala abu musa al-ashari abdullahi ibn qais yace farajana sai muka koma farha ma'ana halin muna cike da farin ciki akan bima samina min rasulullah sallallahu alaihi wasallam da abin da muka ji daga manzala sallallahu zamantawa mu mun banta da wannan ibada ni'ima ce daga ni'imomi na Allah subhanahu wataala wanda yayi a gare mu wannan ya nuna kenan fadla na sallar isha da kuma jinkirtar da sallah wacce take ta isha babin naumin qabla isha liman ba sai kuma babin da yake nuna annawmin qabla isha ya halitta mutum zai iya yin barci kafin isha liman ba ga wanda barcin ya rinjaye shi kafin sallar isha dan tsawaita sai barci ya rinjaye ka wannan ya halitta ai kaga an karanta annawmin qablaha wal hadithu ba'daha to amma ana tarura in barci ya rinjaye ka babu zancen ka tashi kana sallah wala allahu an ya subba nafsahu kaga zaka iya zuwa ka yi ma kanka mummunan addu'a ana aisha radiyallahu anha hadithu atama rasulullah sallallahu alaihi isha hadithin nan ne da yake magana cewa manzo Allah sallallahu alaihi ya shigar da isha zuwa lokacin tatsa wa nadahu umar sai ne na umar ya kulla mai kira as-salata a tsaye da sallah ya rasulullah naman nisa'u was-subyan mata da yara sun yi barci ba laifi bane liman ya zamanto ya gafala amsa lokacin sallah a yi masa ishara lokaci wa lokaci an taƙaddama ya gabata fi haza ziyada amma a nan da kwai ziyada ƙalar ta ce kano salonin isha fi ma bai da hanyar riba shafafu ila sulusun lelin awwal sun kasance suna sallatar isha kenan fi ma bai da hanyar riba shafafu tsakanin fadawar shafaƙi shafaƙi shine ja ragowar ja na fadawar rana ila sulusul lailil awwal zuwa ɗayan kaso ukun dare wanda yake na farko to sukan sallatar isha a wannan tsakanin kenan shine mi lokacin ta daga inda shafaqi ya wada zuwa sulusul lailil awwal anan sai ce naman nisa wa subyan saboda mi kenan barci yarin jayin su wa bi riwaya an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala fa kharaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam sai fito ka anni anzur ilayhi al'ana ya ce kamar ma yanzu ina ganin shi ya fatsuro da asu ma'an kan shi yana ɗigar da ruwa wadi an yada hu ala ra'asi ya aza hannun shi a saman kai faƙala ya ce laula ana shuƙa ala ummati ba don kan na sanya ma al'umma ta tsanani ba lamartum an yi salluha haka ba da na umarce su sun sallace ta kamar ku haka wannan lokaci hadisi na ibn abbas kenan wa kabin abbas wata annabi san saye da hu ala ras ibn abbas ya hakaito ya nakalto ya kwaikwayi kenan dorawa da manzala sassai babban dare asabi a hushe amin tabdidin sai ya raba yatsotsin shi sun mawada a turafa asabi sai kuma ya dora gefen yatsotsin shi ala karnin ra'asi a bisa gefe wanda yake na kai sun mazammaha sannan kuma sai damke ta ya murruha haka za ala ras yana tafiya da ita a saman kai hatta masat ba mai tsarfar uzure har sai da gefen yatsutsan sai badda da su kenan haka sai kama har sai da wannan kenan suka taba bangaren kanshi kenan saboda haka kenan na musara sai ya dora sama uzure min ma su da gaihi daga abin da yake bin kudu kucinsa wa nahiyatul lihiya da kuma bangaren kenan liha nan gemu la yuqassiru wa la yabtashu illa kadhalika bai zamanto ba ya qasiru yana takaitawa wa la yabtish kuma bai zamanto ba yana mai damka haka kenan manzo Allah sallallahu alaihi ya tafi da su warawa anas hadal hadith fa qala fi ka'anni anzur ila wa bi sakhatami kamar ina kallon kyallin zoben shi lailat izin a wannan dare ɗin a wannan dare ɗin sau da haka kenan halin kamar zalar sarsalin yana ɗigar da ruwa kenan alamun ya yi wanka ko kuma kenan ya hoto daga wanka sai ce ba don kan na tsananta ma al'umma ba ya ce wa kamar abbas wata annabi sarsalam ya dau abdullahi bin abbas ya kwaikwayi ya haka ito inda annabi sarsalai ɗora ya dahu hannunsa a lara'asi fa baddada sai zamanto ya raba asabi abu ya tsotsin shi shay'an wani abu min tabdi thumma wada'a turafa asabihi sai kuma ya dora gefen ya tsotsin shi ala qarni absa gefe wanda yake kenan ala qarnin ra'si absa gefen kai thumma tammaha sai kuma ya game ya tsotsin ruwa ya tsamsu thumma sabbaha sai kuma ya zamanto kenan ya zuba alqadi iya yace abin da yake as-sawab kenan yana yana tsakaita zuba kenan ruwa ɗin a kan shi kawai misali mutum ya raba yatsotsin shi aka sai ya sa sai kuma ya tafi da wannan wannan ɗin babban yatsa zuwa ƙasa sai ya tafi da shi ya murra huma ala rasa ta musad ibamaihi tarfal udhuni har sai da babban yatsa ta taba gefen kanshi min mayalil wajha bangaren fuska ala sudud absa kudu kuke wa nahiyatul liha wanda yake gehen kenan sudud shine nan nahiyatul liha liha kuma shine gurin mukamuki inda kenan gemu shine na ake cewa firul liha wa firul liha shi kuma kenan sudud shine wannan wannan kenan la yuqassir bai zama to ba kenan yana mai takaitawa la yuqassir bai zama yana takaitawa ba wala yabqishu sannan bai zama yana dankawa ko kuma yana gaugawa illa kadhalika sai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laula na shuqqa la ummati lamartum an yusalluha hakaza da na umarce su su sallace ta kamar haka wannan a cikin shi da akwai cewa lokacin lisha shine ila nisbil layl zuwa kenan rabi wanda yake na dare amma shi ma inda halin yin haka sai kuma kenan lokacin yana jayuwa har zuwa kenan qabla tulu wanda yake na shams sauda hadisi na qatada inda musulmi yace laysa fi nawmi tafriqun ya ce kaga cikin barci babu sakaki innama tafriqu ala man lam yusalli salata ta ji waqtu salatul akhir akhir sakaki yana cikin wanda bai salla ba har sai da lokacin wata sallar ya shiga saboda haka wanda ba zai salla ba sai wata salla ta shigo shine mai sakaki amma cikin barci ya dauke mutum wannan babu sakaki annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man nama an sala aula siha falisalliha idza zakara innahu lawaqtuha wannan ya nuna kenan in halbarci yarin jaye mutum bai sallata sallar nisha ba wannan bai da laifi zai iya sallata ta a lokacin da ya zamanto ya warka kenan shi ne ya ce kenan babu nan mukamman nisha liman guri ba ya halitta kenan ga wanda barci yarin jaye shi kenan ya yi barci kafin sallar nisha in ya so lokacin da ya halka sursun ne nisuf ne sai ya zamanto ya sallaci sallar nan wani ya kana da ruwaya ta muslim wacce hadithi ya ce ibn shahab ya ce wa zakara li anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala abdullahi ibn abbas ya ambata manzo Allah sassa ya ce ma kana lakum an an tanzuru rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bai zamo yana dacewa gare ku ba ku zamanto kun naci kun yi naci ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana kun sanya mushi kumci kun naci akan kenan ya fito zuwa sallah babu fadl salatul fajr wannan babu yana nuna mana fadla na sallata asuba ana abi musa radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man salla al-bardain dakhala al-janna dukkanin wanda salla al-bardain ya sallaci sanyaya guda biyu abinda yake nufi da al-bardain shine kenan salatul fajr da kuma sallata la'asar saboda hadisi na Jabir bin Abdullah al-Qarin ra gare shi yace salatu qabla tulu'i shams wa qabla ghurubiha salla kafin hudawar rana da kuma kafin fadawarta haka ruwaya ta Muslim yace ya'ni al-asr wal fajr yana nufin sallal la'asar da kuma sallata asubahi sallal la'asar da sallata asubahi Imam al-Khattabi Allah ya shi da rahama yace an kiraye su da bardeni li'annahuma yusalliyan fi bardayin nahar ana sallatar su a lokacin sanyi wanda yake na yini da kuma sanyi na sahiya ko kuma lokacin da iska ta zamanto ta dakada zahiyar kaga sallar asuba lokacin da yake lokacin sanyi lokacin hudawa alfijir sallah ta la'asar lokacin da tararin zahir rana ya tafi da khalar janna wanda ya sallaci wannan salloli da khalar janna ya shiga aljanna nan sai aka yi ta'abiri da madi akan mudari'i ma'ana saboda alƙawalin da aka mushi abu ne wanda yake kawai yanke hakika zai faru anan an keɓance sallar asuba da sallar la'asar da wannan saboda ɗaukakuwar matsayinsu da darajarsu da kuma kwaɗaitarwa a bisa kiyaye su saboda lokuta ne wanda mala'ikun Allah suna halartarsu mala'ikun Allah suna halartarsu sannan mafahumi a nan gurin mafhumin laqab anan ba hujja bane malaman suka ce saboda aka ce man sallal bardaini da khalal janna to ba za a ce ba man lam yusallil bardaini lam yadkhul janna ka gani kenan man sallal bardaini da khalal janna to ba za a ce ba wanda bai sallata ba kuma sabanin haka a kenan anan gurin ba hujja bane baka ce kenan wanda bai ba shi kuma ba zai shiga ba an anas ibn malik radiyallahu anhu na'am a ba wanda ya sallata sai dai wanda ya lazumta akan sallata ko da su guda ne ya sallata sai ajalin shi su amma wanda ya lazumci sallah kenan saboda ai duk fadalar sallah ba a lissayi a musa sallah daya sai dai misali mutumin da zai sallace da asuba ya yi sallah asuba cikin jami'i to kaga fa huwa fi zimmatillahi yana da wani alƙawarin Allah subhanahu wataala to wanda ya sallace ta asubar yau sai ya mutu kafin kenan wata ta kewaye wanda ya sallace la'asar sai ya mutu kafin zuwa wannan kaga kenan sallaha kenan fil jama'a shine ake zance yana daga fadalanta in ka sallace ta sai kuma kan wata ta zo sai ka mutu kenan shine ana anas radiyallahu anhu anna zaid ibn sabit haddatha annahum tasaharu ma annabi sallallahu alaihi wasallam zaid ibn sabit ya ga ma anas cewa tasaharu ma annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi suhur tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tasaharu ma annabi sarrasan sun ci abincin suhur ma'ana akalin sahur aka ce tasaharu kenan a sahur shine ma yi ukalin fisahari abincin da ake ci lokacin suhur amma in ya zo da zamma kenan aka ce su suhur shi kuma sunan aikin ne yin suhur ɗin shine kenan sau da aka tasaharu ma annabi sarrasan sun makamu ilar sala sai suka tashi zuwa sallah ta asuba wannan ya nuna mana karamci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda ba ma buɗe baki kaɗai wanda mu muke gayyata ba kaga wannan abin da ya shahi suhur ne ma amma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gayyaci waɗannan qultum kam kana bainahuma nace tsakankanin gamawarku da kuma hudawa alfijir kala ya ce ƙadar 50 au 60 yani aya gwargwaron yadda mai karatu zai iya karanta aya 50 zuwa aya 60 wannan shine kenan wannan yana nuna mana mazala sassan kenan yana sallata sallar asubahi bi galasi da jijjihi da duk ragowar duhu kenan babu salatu waqtul fajr ko shine eh akwai ku an sa'ad ibn sa'ad radiyallahu anhu qala kuntu atasaharu fi ahli na kasance nakan gabatar da kalacin suhur a gidana sun mai kunu sur'a bi sannan gaugawa ta kasance gare ni an udirka salatul fajr akan riski sallar asuba ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anan zamu ga kenan jinkirta suhur sannan kuma da sallata sallar asuba a farkon lokacinta kenan wanda yana nuna manzala sarasalam yakan sallata sallar asuba a farkon lokacinta musamman ma lokacin azumi musamman lokacin azumi saboda lokacin kenan mutane sun dan yi jikira bin nan sun yi tsoro to kaga a kaddamar da sallah a farkon lokacinta shi yahi ya zama to an jinkirta ta wala Allah wasu za su buƙaci kenan hutu haka hadisi wanda abu dawud ya fitar na ibn abbas shi kuma da lafazin asfara da subhi marratan wata rana manzala sassa ya haskaka ya jinkirta sallah asuba har gari ya fas gari ya washe kenan kaga kenan asali annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin ta da duku-duku sai kuma wasu lokutan yakan jinkirta ta kamar yadda sallah isha asali yana gabatar da ita wani lokacin kuma sai ya zamanto ya jinkirta ta sallallahu alaihi wasallam wanda aka yi asfara bil fajri ya jinkirta da sallar asubahi a hadithi wanda ashabu sunan suka fitar daga rafi ibn khadij yake ce asfiru bil fajr manzo Allah sai ce ku haskaka da sallar asuba fa innahu a'zamu lil ajr shine fi girman kenan lada shi kuma wanda yana nuna kenan ku tabbatar da hudawa al fajr zaka lura da kai limaman da wani lokacin ya ka samu canjin lokaci suna sallar asuba kafin alfijir ya hudo sai ka ji kafa alfijir ya hudu kawai kuna shirin wannan sai ka ji kawai an tara sallah ka gani to akwai masu wannan shi yasa ya nan sarar sai ce asfiru bil fajr ku shigar da haske ma'ana a samu tahqiqi da za ka fara sallah kafin shigar lokaci da minti ɗaya baka da sallah amma yana za ka yi ta kafin wutan lokaci da minti ɗaya kuma ka bayar da ita a matsayin hadari kaga ashe akwai hatsari ka yi garajen da zai zama to ka yi bullan sallah wannan kuma me ya kamata ladani ya tabbatar da ya san lokaci shi yasa yana da hatsari mutum ya zaman to bai san ba lokaci ya dinga ladanci ka nema a gaya maka in baka sani ba a samu kalanda ba laifi ba ne ba ka san ba alfijir to samu kalanda kenan kalanda nan duka an ba tsara lokaci kaza ga lokacin kaza ka bi dalla dalla kawai to wani ya kaga misali shi bai tabbatar ba kuma hallau ba zai aiki da kalanda ba to irin wannan ne yake sawa sai kaga ana samun kenan kuskure Allah kare mu sannan wani lokaci da yake gabatarwa kaga saboda yawaita sallah yawaita karatu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi kenan a sallah din to sai gabatar da ita a farko babu salatu ba'da al-fajr hatta tazira babu salatu ba'da al-fajr hatta tazira shams shine go eh ba حتى ترتفع الشمس حتى ترتفع الشمس عن ابن عباس رضي الله عنهما ان شاء الله akwai hadari sai mu takaita bakin nabi bismillah da za a kawo abin da harda amma sai zaman to mun tsaya kenan na insha Allah abin da muka yi daidai Allah tsara mu ladan Allah gafarta mana kurakuran mu sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa alihi wa alihi wa sahbihi ajma'in اللهم انا نسالك ان نكون خير صالحين لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونبيك من شر ذلك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك